rabi'u sani a da saniya shekara ta 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 27 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakar da mu wajen karantawa daidai da fassarawa daidai taro kuma da fahimtar ma'anonin ayoyin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم hayyakallah suratul infitar ita ma tana daga cikin surorin makka mana makkiya ce Allah tabaraka wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim Allah tabaraka wa ta'ala yace idan sama'un fatarat idan kaga sama ta tsatsage idan sama ta kekkece yanzu dai ga sama yanda take babu kofa Allah tabaraka wa ta'ala yace farji ilbasara hal tara min fitur ka sake mayar da ganinka shin kaga wato ka kalli sama ka gani kaga wani fito kaga wani kofa ko tsatsagewa dangane da sama babu kofa babu inda ya kirakin babu inda ya tsatsage a sama Allah tabaraka wa ta'ala yace idan sama'un fatarat idan sama ta tsatsage ta kike wani al'amari babba ya zo ke wa'izal kawakibun tasarat idan taurari suka faffaɗo kawakibun tasarat wato idan taurari suka zubo suka faffaɗo ya zamto wato kaga tauraro yana zubowa taurari suna zubowa daga sama wa'izal biharu kujjira idan wato albihar wato idan kaga koguna hujjirat an haɗe su an haɗa kogi wancan da wancan ya zanto kogi ɗaya na duk duniya ya zanto kogi guda ɗaya ne kawai duk faɗin duniya idan kaga wannan shi ma hujjira ana nufin an haɗa sashi da sashi na kogi da kogin da yake mai gishiri-gishiri da kogin da yake mai daɗi duka in kaga an haɗe su sun zamto kogi ɗaya duk duniya Allah tabaraka wa ta'ala ce idan kaga wannan to alimat nafsun ma qaddamat wa akharat to a wannan lokaci ne alimat nafsun rai za ta san ma qaddamat abin da ta gabatar na ayyukan alkhairi ko mummunan aiki wa akharat ko kuma abinda wato da kuma abinda ta jirkinta na wato sunnar da ta sunnanta ma'ana alimat nafsun ma qaddamat wa akharat alimat nafsun ma qaddamat rai za ta san abinda ta gabatar ma'ana mutum zai ga kyakkyawan aikinsa zai ga mummuna idan me idan kaga sama ta kekkece taurari sun zubo an haɗe koguna sun zama guda ɗaya to lokaci ya yi da rai za ta san mai ta aiwatar a gidan duniya wani lokaci ne wannan wato tashin alƙiyama shi na Allah ta'ala ya ce alimat nafsun saboda balaga ta alƙur'ani sai ba a ce alƙiyama ta yi ba sai ya ce alimat nafsun ma qaddama rai a lokacin za ta san abin da ta gabatar na amalu saliha aw sayyi'a ayyuka na ƙwarai ko munanan ayyuka Allah tabaraka wa ta'ala ce wa akharat da kuma abin da tijirkinta malamai magabata na tafsirin alqur'ani kamar imam al-bagawi yake cewa alimat nafsun shine rai za ta san abin da ta aiwatar kyakkyawa ko mummuna wa akharat yake cewa abin da ta sunnanta ma'ana rai za ta san me ta shirya ko me ya fa wato idan dan adam ya taɓa ƙirƙirar wani abu ko kuma ya samar da wani tsari dama al'amarin yana nan addini ne amma sai ya zanto ba a aiwatar da shi sai ya zo ya sunanta wannan abun aka fara aiwatar da shi sanadiyyarsa to shi ne wato wa akharat wato abin da ta jirkin take ne shi ne bayan ya mutu ma ana yin wannan abu na fata an gane alimat nafsun ma qaddamat kamar sallah zakka hajji sadaka kyauta zumunci salatin annabi istighfari hailala tasbihi duk wani nau'i na kyakkyawan ayyuka kyawawan ayyuka to shine me ma qaddamat shine aliban nafsun ma qaddamat duk kyakkyawan ayyukan da ka gabatar shine abinda rai za ta san abinda ta aiwata wa akharat kuma shine a ce mutane ba sa karanta alkur'ani mai girma ko ba sa kawai 'ya'yansu makaranta sai ka ɗauki ɗanka sai ka kai shi makarantar addini sai ka gwada wa mutanen garinku ya kamata a cewa yara makaranta ma'ana ka sunanta musu wannan abin ke to wannan shine ma akhara na watangan ko kuma mummunan aiki ne mutane ba su saba da wani kalar sako ba kai sai ka ƙiƙiro shi to shi ma nan yana cikin mai ma akhara na watangan yanzu nan garin da ba a san shisha ba irin abin da ake sha na shisha ɗin ko wasu sun shi jewa nan ko shisha abin da ake sha kamar taba sigari ba ma da ruwa da kuma dogon wani sanda haka da ɗan bututu haka ya tafi ciki to yanzu fa duk wanda ya kawo wannan shisha ɗin garin nan sai ya fara sha ya sunanta mutane ya gwada musu ga yadda ake shan shisha to ko ya mutu shi wannan abin yana nan ana rubuta masa commission din yana tafiya iyayen da za a yi a duniya wannan abin yana tafiya shi akwai nasa a ciki wannan irin sa shine me ma akharat wa akharat din na wata an gane wannan shine tafsirin malaman magabata na alqur'ani alimat nafsun ma qaddamat abinda ka aiwatar wanda a baya in ka mutu ya yanki wa akharat wanda ko bayan ka mutu yana tafiya ko kyakkyawa ko mummuna na wata gani ka hada mutane kana karantar da su addini sai zan makaranta mutane suka dora to kana kabari ana baka baka nan ana baka har da kai a cikin ladan da ake biyo malama kaga me wa akharat na wata gani ko da a gidanku ne sai ka ga da ƴan uwanka to duk lokacin sallah in yayi za ku kawo kaza da kaza kannan nan namu da waɗannan kawunan namu waɗannan gwaggon namu waɗannan kaza za a kontributin kaza don a musu abinci mai kyau a musu tufafi to bayan ka mutu sai yan uwanka suka ci gaba da yi wannan yana cikin wa akharat wato abin da ka jikinta za a ci gaba da baka nan na fata an fahimta shi yasa kullum ba a so mutum ya kirkiro mummunan abu saboda idan mutane suka yi cap suka kama to ka shiga uku kai sai ka zana naka kuma wasu suna na suna yi an gane a ce kawai mutane ba saba da wai birthday ba event kawai yake naka kirkiro kai yanzu shekarunka sun kai kaza an zagayo shekarar haihuwar ka yanzu bar kai birthday a zo a yi bukunkuna a raba abinci a gaure maza da mata a yi kiɗa a yi kaza a yi kaza wannan kaga shirme ne rashin wayewa ne inda mutum ya waye ai idan kai tunani zaka game wannan shekara ɗayan fa kwanakinka ne suka ƙara ƙarewa kabari ka ƙara kusantowa to kai farin ciki za ka yi ko bakin ciki ya kamata ka yi bakin ciki ne ai idan jin daɗin duniya ya sara ka yi wannan ya kamata ka yi bakin cikin to fa sun kusan karewa ka san dai an yi shekara ɗaya an sake zarewa mai yawa daga cikin kwanakin ka kwana ɗari uku da wani abu kan ai ka san da yawa kuma kowa ya imani da cewa in ka ƙara shekara ɗaya an rage shekara ɗaya daga cikin abin da aka ɗiban maka kuma kowa ya san cewar an ɗibar masa adadin shekaru da zai a duniya amma sai ka ga saboda toshewar yanayi sai ka ga mutum wai ya zo yana bikin birthday kuma yana kashe kuɗi a haka da ya kamata mutum ya yi taka tsantsan ne ya ce yanzu na ƙara shekara ɗaya to in ga wani aikin alkhairi ne da ban na yi bari na ɗora wato bari na yi kalar aiki kaza don aiki na ya ƙara kyau tun da na ƙara kusantar kabari idan fa bawa ya ƙara awa ɗaya a duniya to ya ƙara kusantar kabari ne da awa ɗaya idan kai minti ɗaya ka ƙara kusantar kabari da minti ɗaya idan kai kwana ɗaya ka ƙara kusantar kabari da kwana ɗaya idan kai sati ka ƙara kusantar kabari da sati ne idan kai wata ka ƙara kusanci tsakaninka da kabarinka na wata ɗaya ka ƙaddara tafiya ce ta awanni tiliyon kaza to duk lokacin fa da abin ya ƙara tafiya ka ƙara kusa ne ba ko ya yake ka ƙara kusanci ina fata an gane kamar kuma kamar yadda ke kuma idan kai shekara ka ƙara kusanci da shi babbar kusanci ma kuwa saboda ka ya kamata mutane su rufe ta yin su idan aka tashi alkiyama mutane da yawa za su ga tarin lada ba su ma san ya aka cika samu wannan ladan ba wasu mutane mutane da yawa za su ga lada mai yawan gaske ba kama sanya aka yi ka samu wannan ladan ba saboda ka wato sunanta wani al'amari ne ka ɗora mutane kan wani aiki na alkhairi kai ka manta ma da ka ɗora mutane akan wannan abu to ana ta yi ana ta rubuta maka haka nan mutane za a tashi alkiyama wasu mutane za su ga zunubi mai tarin yawa amma ba su sama ya aka suka tara wannan zunuban ba a sun kirkiro wani laifi ne kawai wasu ka hau kai kawai haka kullum mutum ya ce bari ya yi bikin yar bebi ko ta ce bari ta yi bikin yar tsana yar bebi haka kullum mutane ba san da wannan ba a ce to shi ma wani sabon biki ne ya fito za a sa mp3 a ta kiɗa mata su ta kaza da sauransu haka da maza mutane da basu abin nan ba sai wani ya zo ya kwaikwaya wacce ma ta kwaikwaya kin ga kin sunanta abin da da mutane ba su san shi ba yanzu wannan abin fa Allah Allah ki shine ya mutu a daina yi amma matukar ana yi fa mutane ba su san da shi ba ke kika kawo garinku ko kika kawo ƙauyenku ko kika kawo unguwarku to fa zai ci gaba da tafiya ne ana ta rubuta miki ko kina kabari ke ma kina da commission a wancan Allah tabaraka wa ta'ala yace inda ta zaka kai maka sai lokacin tafiya a ka gawa na kusa da kai muka rubuta Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alimat nafsun ma qaddamat wa akharat wato rai a lokacin za ta san abin da ta aiwatar kyakkyawa da kuma abin da ta sunnanta bayanta aka ci gode Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce ya ayyuhal insani ya kai ɗan adam ma garraka bi rabbikal karim me ya ruɗe ka ne ma garraka me ya ruɗe ka ne bi rabbikal karim ka bar ubangijinka mai karanci ubangijinka mai karamci me ya ruɗe ka har ka bar dokokinsa ka bar ƙa'idojinsa wannan aya malamai magabata sun yi maganganu a kanta da yawa wasu daga cikin wato sabab saboda na ainihin saukar ayar kamar a ƙa an rawaito asar da gare shi yake cewa ta sauka ne a kan wani ana ce da shi wali bin al-mughira ɗaya daga cikin manya-manyan wato wanda suke da adawa da annabi sallallahu alaihi sallama manya-manyan kafarai a lokacin shi me wato menene ya ruɗe ka ya kawar har kabar ubangijinka wanda yake mai karamci har ya zamto ka zo kake ƙoƙarin cutar da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ma garraka bi rabbikal karim wasu kuma suke cewa ta sauka ne cikin wanda ake ce da shi al-aswad bin shuraik wannan yazo har yayi kokarin dukan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaaraka wa ta'ala ya masa talala sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ya ayyuhal insan ya kai mutum ma garraka bi rabbikal karim me ruɗe ka ne dangane da Ubangijinka mai karamci. Karamcin Allahu tabaraka wa ta'ala ne idan ba wai laifi ya tuwa sai ya fi masa, wani a karamci ne. To me ya ruɗe ka, ka yi laifi ka ƙi ka tuba, ko ko me ya ruɗe ka, ka yi laifi ka tuba ka daina ka ƙi dainawa har mutuwa ta wata ɗauke ka, ma garraka bi rabbi karkaru, me ya ruɗe ka dangane da Ubangijinka mai karamci. Daga cikin magabata wani yake cewa ni inda Allahu tabaraka wa ta'ala zai tsaye da ni a gabansa ya ce da ni ma garraka bi rabbikal karim me ya ruɗe ka ne dangane da ubangijinka wanda yake mai karamci yace ni da zan ce ne ya Allah garratni suturakal mafa ya ubangiji suturarka ce lulluɓaɓɓiya rufin asirinka ne da kake rufawa bayi shi ya rute ni har mutuwa ta zo ta ɗauke ni saboda rufin asirinka ya ubangiji mana sai ya zamto kenan ya sake yaban Allah tabaraka wa ta'ala ya ubangiji ai kai ne da rufa bayi asiri da ina yi sai a ga taban laifin a jikina da ba zan yi haka ba ya ubangiji kai mai karamci ne ka koye ni wannan ya sa har ne ta nanatawa ya ihal insanu ma garraka bi rabbikal karim me ya ruɗe ka ne dangane da ubangijinka wanda yake mai karamci Allah tabaraka wa ta'ala yana da karamci bayya so kowa ko da mutum ɗaya shiga gidan wuta sai dai mutane za su shiga wuta ne sakamakon abin da hannayensu ya aiwata ba mutumin da zai tashi a wato za a tashi alkiyama face ya yi nadamar rayuwarsa ta duniya ko da mutumin kwarai ne ya yi nadamar ina ma ya ƙara kyakkyawa ɗin mutumin banza sai ya yi nadamar ina ma ya gyara Allah tabaraka wata'ala kuma mai karamci da yawa an samu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi abubuwa a lokacin jahiliya amma saboda karamci na ubangiji ba a kallon wannan an yafe an goge saboda haka ba kyakkyawan tunani ba ne idan aka samu saurayi ko wani mutum da bayya kan istiqama bayya kan tsari mai kyau su ne 'yan wasan kaza su ne 'yan kiɗa kaza su ne 'yan kaza sai ya zo ya daidaita akan addinin musulunci ya yi riko da sunna yana ma kiran mutane ko yana ƙoƙarin riko da addini ka ji wani yana cewa a yanzu wani ne su ne fa 'yan kaza ɗin nan da to ya ka ake so dama ai ko shi ne waye da Michael Johnson ko wane ne in dai yanzu ya zamto mutumin kwarai Allah ta'ala haka yake so to daga yanzu ya zamto mutumin kwarai iyakaci me abin da ya gaya wa mutane na gaskiya a karɓa kuma a kyautata masa zato ba magana cewar dafa shi ne ɗan kaza ai su ne fi ‘yan ƙwallo amma kuma yanzu shi ne mai ce mutane kaza a gurin wa'azi ko kuma a masallaci ko kuma dafa su ne 'yan coko ko 'yan menene ma in dai ya tuba ya bar mummunan aikin ai da abin da ake so kenan daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama kafin musulunci wasu da yawa daga ciki sun shasha giya wasu yi waka wasu yi zinace zinace amma suka tuba suka shiga addinin musulunci shike ne ya riga wuce sun zanto mutanen kwarai suna duniya ma Allah ta'ala ya ce wani kai dan aljanna ne wani kai ma dan aljanna ne to me yake wannan shi sana na aisha wajen yaban mahaifinta sai na abakar take cewa sai na abakar tun da yake tun a jahiliya ma bai taɓa yin waƙa ba kuma bai taɓa shan giya ba kuma bai taɓa yin zina ba tun kafin ma musulunci ba lantana musulunci ba bai taɓa waƙa ba bai taɓa shan giya ba bai taɓa zina ba radiyallahu anhu kuma ya shigo addinin musulunci da ukiya arba'in ya kashe ta kaf dan addinin Allah kamar a ce mutum ya musulunta da biliyan arba'in sai na bakar multibiliyoniya ne mai kudin gaske ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da addinin musulunci tun da shi abokinsa ne abokinsa ne tun suna matasa dan tsakaninsu shekara biyu ne haka ko da dan watanni kamar da malaman sira suka ce abokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam saboda kuma dan Allah ana fara masa wahayi bayan Khadija ba wanda ya nema sai sayyidina Abubakar sai ce ni fa ammun wahayi saboda kan mun je da Khadija gurin Warqatu bin Nawfal ma ya ce wannan halitta da na gani amala ita jibril saboda kan ni annabi ne a to ana imani da kai ni na yadda yana faɗa masa shi ba wani magana to gaya mun kaza yaya kaza ba wani abun nan yana cewa shi annabin Allah ne imanin Allah ne ce nayi imani shi kenan aka ci gaba da gudanar da da'awa da kuna bakar sai na bakar ya ba zama wajen kiran sauran yan uwa da abokan arzika su zo ku shiga wannan alkhairu ya samu sai na usman shi ya zama sanadiyar musuluntarsa ya samu wannan ya zama sanadiyar musuluntarsa haka ya rinka yi wata rana na sallallahu alaihi wasallam na nasha take cewa tun ina gidanmu ina yarinya na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidanmu gidan sai na abakar kenan inda ita ta aure wato abokin babanta ne annabi sallallahu alaihi wasallam tace na ganshi ya zo gidanmu tsakiyar rana da wani bakin rawani kawai wajen idansa fuskarsa nan kaɗan kake ganewa daga ciki ya rufe kansa ya wani rauni tsakiyar rana ya zo ya ce da ni a zo ce da sai na abubakar mahaifina ya ce ni fa Allah ya mun umarni na kauran bargarin nan ne ya ga sai na abubakar ya shigo gidansa ya gaya masa sai ya ce a to ai ko ba zai yi ka tamkai ka ba jira na mutum a mutum kaga imani kenan da gonakinsa fa na dabino da dabbobinsa da komai da nan ta ce aka rinka daura mana kayan mu ana kulle kaya aka sauri ina Abdurrahman ina kayanka a daure wannan wannan Asma aka da daura kaya Ummu Ruman mahaifiyar suna na Aisha duka aka hada kaya ku dauka mu ina za a je su ba su ma sai na za a je ba amma yadda a bar garin kawai saboda aikin da umarnin Allah ne wannan kuma manzon Allah ne mutafi ba maganar jira waye zai kula da gona waye zai kula da kaza ba ruwansa in ya so a mutu a can kaga imani kenan shi sa idan aka ce sabon annabi ko in aka ce sunna abubakar sai dai ka ce me radiyallahu anhu kai shiru da bakinka amma duk wanda zai ce bari a aibata waɗannan mutane sun yi kuskure guri kaza sun yi kaza to lallai kuwa ya tare mene aradu da ka ko ya tare aradu da ka wato ya tare gargaza shi ko tun daga duniya duk mutumin da zai zagi wato sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya aibata su ya tare abin da ya fi ƙarfinsa domin waɗannan mutane su ne Allah ta'ala ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu sun yarda da Allah ya yarda da su na'am
الذي خلقك فسواك وعدلك في أي صورة ما شاء رتبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يعلمون ما تصنعون
hayyakallah Allah tabaraka wa ta'ala yace da yace ya kai dan adam me ya yaudare ka ne ya rude ka kabar ubangijinka mai karamci sai yace allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak allazi khalaqaka shine wanda ya halicce ka fasawwaka ya daidaita ka fa'adalaka yayi ka akan surar halittar da yake irin sifar da yake din nan wasu daga cikin makaranta alkur'ani kamar ahlul kufa suna karanta wannan din litakfif kamar yadda wato hafs asim yake karantawa kamar yadda hafs ya rautu daga asim yadda yanzu yadda malam ya karanta fa'adalaka amma waɗansu suna karantawa bitasdid fa'addalaka allazi khalaqa fasawwaka fa'addalaka idan aka ce Allah zai khalaka fasawaka wanda ya halicce ka fasawaka ya daidaita ka fa'adalaka sai ya wato ya suranta ka ya sa ya daidaita ka kenan akan irin yanda kake yanzu ko dai kai dogo ne ko kai gajere ne shine me adalak sawak shine wanda wato ya daidaita ka a cikin mahaifiyarka ka zanto dan adam din fa'adalaka wanda ya sa ka zamto ya yi ka fari ko baki ko dogo ko gajere ko mai ƙarfi ko mara ƙarfi ko sissira ko kakkaura idan aka ce fa'addalaka shine wanda ya halicce ka ya suranta ka ka zamto ɗan adam fa'addalaka sai ya sa ka zamto mai ƙarfin jiki ta yadda jikinka zai ɗaukar sanyi bakin gwargwado ya kuma iya ɗaukar zafi bakin gwargwado ta yadda sanyin ba zai saurin lalata jikinka ko narkar da jikinka ba ko zafin ya saurin narkar da jikinka ba za ka samu waɗansu halittu da yawa wanda idan aka ajiye su kawai inda ɗan adam zai tsaya sai su samu ala waɗansu kuma wato inda suka tsaya in ɗan adam ya tsaya shi kuma sai ya samu ala Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ɗan adam ya zanto mai ƙarfin jiki wato yanda zai samu damar rayuwa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora masa ya bauta masa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fi ayi suratin Allah tabaraka wa ta'ala in ya ga dama fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka kowace irin sifa in ya so kowane irin nau'i na yanayi in ya so ma sha'a in ya so rakkabaka sai ya dora ka akai ma'ana kowace irin sifa ko kowane irin yanayi na ainihin tsatsanka in ya ga dama raktabaka akan wannan zai tsora ka abinda ake nufi shine fi ayi suratin ma sha rakkabak a kowace irin sifa ya ga dama zai tsoro ka kai wato kai kama da mahaifiyarka ko mahaifinka ko kai kama da kawunka ko kakanka ko wani wan babanka ko kanin mahaifiyarka ko shi sa zaka ga a gida guda sai ka samu waɗansu uwa ɗaya uba ɗaya ma wasi kama ba waɗansu babansu ɗaya ba su yi kama ba wani kuma da ɗan gidan wanda ɗan gidan ƙanin kuma sai su yi kama ya zo cikin wani hadisi kamar yadda imamu tsabari ya kawo cikin tafsirinsa yake cewa idan nukufa mani ya shiga wato mahaifa kaɗa sai a halarto da kamannin zuriyar wannan uban ko da kuma uwar tun daga kan annabi adam har izuwa wannan mutane Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ɗora siffar yaron a ɗaya daga cikin wannan dangin sai ka ga wani ɗan ya fito da ya kama da uwar ba da ya kama da uban ba da ya kama da kanin uban ba da ya kama da wan uban ba da ya kama da kanwar mahaifiyar ko kowa bai kama da shi ba la'alla wanda ya kama da shi ya daɗe da mutuwa shekara dubu ɗaya ko shekara dubu biyu ko shekara ɗari ko ba kuma san shi ba ku Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fi ayi suratin ma sha a wakka baka kowace sifa in ya ga dama kowace irin kama in ya ga dama rakka baka sai tsura ka akai sai zanto an samu tashabah wani shi da kakansa wani shi da kaza wani shi da kaza ina fata an gani kuma kamance shi ne rafa kala daban-daban wani an samu kama ne tsakaninsa da babansa ta fuskarsu wani kuma kafarsa ce za su yi kama wani ta ɓangaren hasken jiki ko bakin jiki za su yi kama kawai wani kuma magana ce kawai za su yi kama da babansa ko da mahaifiyarsa a iya murya kamanceceniya kala-kala ne wani iya ta murya za su wani kuma za su yi kamanceceniya ta wajen halayya saboda zafin rai a ce ai wannan na kasan babansa kai wani kuma halayyar ce za su yi iri ɗaya da babansa wajen sauƙin rai wani saboda yawan kyauta a ce ai babansa ma kyauta ne saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala in ya ga dama kowace irin sifa sai ya ɗora ɗan adam a kai wato ko ɓangaren mahaifiyarsa ko ɓangaren mahaifinsa in ya ga dama sifa ta kusa in ya ga dama kuma ta nesa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kalla ba haka bane abinda suke rayawa cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kalla bal tukazzibuna biddin a'a ba haka bane ku kafirai kuna ƙaryata addini wato sakamako da kuma hisabi da za'ira na alkiyama kuna ƙaryata wannan wasu suna karantawa kamar Abu Ja'far kalla bal yukazzibuna biddin a'a ba haka bane suna ƙaryata addini ne ma'ana suna ƙaryata sakamako ne hisabi ga wani su kafirai suna ganin cewa in an mutu ba za ta da mutane a mutu hisabi ba ko wasu ma daga cikin musulmai suna ganin ai in mutum ya mutu ai shikenan to wannan babu imani duk mutumin da yake jin cewa in ya mutu ba za a tashe shi a masa hisabi ba shi da imani yana daga cikin wato shika-shikan wato mene imani a ciki wa an tumina bil yawmil akhir ko kai imani da ranar alkiyama yinin karfi to daga imani shine mutum ya yarda cewa in ya mutu fa lalle za a tasar da shi kuma za a masa hisabi to wannan shine mumini amma duk wanda yake jin cewa ai in ya mutu shi ilma shi ya shiga cikin wanda za a manta to baka da imani ai Allah ta'ala baya mantuwa duk wanda aka halice sai an tada shi kuma an masa hisabi sai ka zo yinin alkiyama kaf kowa da kowa sai an tashe shi gaba alkiyama mata da maza yara da tsofaffi kowa da kowa Allah tabaraka wa ta'ala yace wa inna alaikum lahafizin wa inna alaikum lalle fa a kanku akwai lahafizina akwai masu kula masu kiyaye ayyukanku mana akwai mala'iku wanda suke kiyaye ayyukan da kuka yi kana aikata kaza zai rubuta kana bada kaza zai rubuta kai ka ɗauki kaza zai rubuta kai ka bada kaza zai rubuta kai ka faɗi kaza zai rubuta wa inna alaikum lahafizin lalle a kanku akwai masu kiyayewa akwai mala'iku duk abin da kuka aiwata sai sun rubuta sai sun kiyaye gobe ni iyama sai a zo da kowa sai a ce da shi ungo wannan kaga wannan littafin kai ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba kaga wannan littafin karanta kai da kanka ka yanke wa kanka da kanka hukunci sai kaga mutum ya dauko in ya karanta ya karanta ya ga yayi ka tobara da yawa a ciki mana a rayuwarsa ta duniya shine fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa qalu mali menene mali hadal kitab la yugadiru sagiratan wala kabira illa hasaha me wannan wani irin littafi ne dan kankani ko babba bai ya bari sai da ya kididdige kaf saboda haka duk abin da mutum ya yi ana nan ana rubutawa ko a fili ko a ɓoye shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san asirra wal akh- wa akhfa ya san wato abin da yake ɓoye da kuma abin da yake akhfa sir kaga fa wato zurfin ilimi na ubangiji ke yace shi ya san asir mana abin da yake ɓoye wa akhfa da kuma abin da yake lullube shi ma abin da yake ɓoye da kuma abin da yake ɓoye mana abin da mutane suke ganin sirri ne to Allah ta'ala ya san shi abin da su ba su ma san sirri ba ne akfa shi ma Allah ta'ala ya san shi ka shiga ɗaki ka rarrife ƙofa kana ganin yanzu sirri ne zo mu yi sirri mu koma gefe to Allah ta'ala ya san wannan to yanzu ba maganar sirri kai tsakaninka da wani bane a'a boye ki a cikin zuciyarka to shi ma Allah ta'ala ya san shi haka kenan babu inda dan adam zai ce zai koyo Allah tabaraka wa ta'ala wani abu shi yasa yace wala yakhimuna Allah haditha mutane ba za su iya koyo Allah ta'ala zance ba ba abinda zaka koyo Allah tabaraka wa ta'ala ya san ka shi bai halice ka saboda ka ya san ka na wata an gani sai Allah tabaraka wa ta'ala yace su waɗannan wa inna alaikum lahafizin inda yace yace kiraman wato masu karamci ne masu matsayi ne a gurin Allah tabaraka wa ta'ala katibina masu rubutu ne kuma suna rubuta ayyukanku suna rubuta maganganunku ya'lamuna ma taf'alun suna sana da abin wato suna sanin abin da kuke aiwatarwa min khairin aw sharrin na alkhairi ko na sharri duka mala'iku suna sane tun da duk inda kake yana tare da kai in ka faɗi mummunar magana ka haɗa guri ka kira wancan ka kira wancan ka haɗa su gaba ka janye to da kai ka samu wata ƙofa ka shiga to mala'iku sun sani kai ka haɗa gobar kiyama za a fi maka da wannan za ka karanta da larabci ko ake cewa ko da za ka yi bayani da larabci an ce ranar alkiyama tunda kowa ma larabci zai kowa ba larabi zai zo kowa ma ya iya kaki ce amma dai bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kowa zai larabci zuwa alkiyama kamar dai ya gudana a hankoshin mutane har ma da wasu ma'abota ilimi cewa za a yi magana na rasu zuwa da kiyama amma dai ba wanda ilimi ta gwada cewa za a yi na rasu zuwa da kiyama da yawa daga cikin malamai ma magabata kamar imamu tsabari da wani su suke cewa ranar alkiyama wasu mutane watakila kowa zai magana da yaren da ya iya a gidan duniya sai Allah ta'ala yana jin kowanne to da ka ba maganar a haɗa kan yare ɗaya idan kuma Allah ta'ala ya ga wannan sai zama to larabci ne sai kowa a sa masa iyawa din amma dai cewa tabbas da larabci ne wannan kan ba dalili idan Allah ta'ala ya ga sai zama shi ne tun da shi ne zababban mai yare daga cikin yarukan duk duniya ba wanda ya kai ta fasaha ko ba wanda ya kai ta matsayi shi ta suke ce masa lughatul ilmi wanda ma ba larabawa haka suke ce masa yaran ilimi saboda shi iya yaran kawai ilimi ne kuma shi ba a sanin addinin musulunci hakikanin sani sai da yara sau da ka haɗa su bisa ka'ida shi a gurin malaman usul ilimin addini sai mutum ya ilarar inda ilarar su ba zai iya ilimin addini abinda suke cewa ke saboda ai saƙon ya zo da larabci ne saboda ka shi kuma larabci ya fi duk wani yare da ka sani faɗi kamar a kawo maka abu ne a cikin masaki an san masa ciko na ƙwarya ƙato a ciko shi da ruwa ko a ciko maka shi da wani gari ko kaza kai kuma naka ƙoƙo ne ƙoƙo kuma a hausa shi ne mai ɗan ƙarami ne to ba da ma ya ɗauka za ka malaman larabci suke cewa yaren duniya shi mafaki ne duk wato yaren larabci mafaki ne duk wani yare kuma shi ƙoƙon ne sai da ka ba iya translation ɗinsa ya shiga ciki daidai sai an rage wani abu sai dai a zuba wani abu a zuba wani abu amma ba zai wuce duba shi sa za ka ga sai a karanta aya biyar amma a yi tafsirin awa ɗaya tafsirin kwana biyu a- a- aya ɗaya ko aya biyu tafsirin awa ɗaya saboda me shi larabcin yana kunshi da akwai balaga da shi duwa na ta wajen wani malami ya yi magana cewa ya karanta mawaƙa na imam malik na turanci ne wani ne ya karanta na turanci sau da shi irin teacher yourself ɗin ne yake to ɗan boko ne sosai ya kaso wato littattafa na addini na turanci ya kai ajiye su a ɗakin littattafai ya karanta wannan ya karanta wannan sai ya je practicalizing wannan abin a gurin aiki to da kullun shek sai ke kalubalantar shi wannan malamin kana saka wani dogon riga amma manzana shek bai fito ita fi sakawa kullum tufafinsa shi ne wato shek a ina ta samu wannan sai ce gashi a cikin mota kan zan kusa kaga ta da wata a cikin biya mota ne ma mai ya yi satin quotation sai da ba a wannan kaza kaza kuma to translation suka rubuta masa shek to shi kuma sai dauka shek din karka jera ya doga hannu irin wannan matsalar saboda ka gobe alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala wato bayi suna tare da mala'iku gobe alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai bujiro wa kowa da dukkanin abin da ya aikata na'am
يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
Allah tabaraka wa ta'ala yace innal abrara lafi na'im lalle al abrar wato waɗanda suke masu biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda suke imanin su na gaske ne sun aiwatar da farillan da Allah ta'ala ya ɗora musu na sallah da zakka da dukkanin abin da yake na farilla sun sauke wannan sun aiwatar sun nisanci sabon Allah su ne al'abrar. Innal abarara lalle wanda suke kubutattu lafi na'im suna cikin ni'ima Allah tabaraka wa ta'ala ka samu cikin waɗannan. Sai ya ce wa innal fujjara lalle kuma fajirai masu saƙo kafirai lafi jahim su suna cikin jahim wato suna cikin wuta Allah ka kare mu sai Allah ta'ala ya ce yaslaunaha yawmuddin za su shige ta ne yawmuddin wato ranar sakamako sai ce yawmuddin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce malik yawmuddin shine mamallakin ranar sakamako yaslaunaha yawmuddin za su shige ta ne ranar sakamako yaslauna ha haɗin nan damiri ne na me na'im ko jahim da Allah tabaraka wa ta'ala ta innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim sai ce yaslauna ha yawmiddin yawmiddin za su shige ta ne ranar ranar me wato ranar sakamako su kafiran ne za su shiga cikin wutar jahannama ranar sakamako ko kuma masu biyayya ga Allah ta'ala ne za su shiga aljanna ranar sakamako ko kuma dukan guda biyu ake nufi kaga duka guda biyu to amma sai zo da damiri na guda daya to kamar ana so a gwada maka cewa kamar yadda wasu malamai suka magana cewa yaslaunaha yawmaddin ana nufin su wato ainihin ah, ainihin kafirai ake nufi iya jahim din ake nufi kadai banda na'im din saboda me saboda su kafirai a gidan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya jannatul kafir dama shi a cikin walwala yake da bishasha a ganin ta saboda haka ranar ranar sakamako kuma zai shiga cikin azaba na mata gani shi kuma mumini dama yana cikin daɗi da walwala ta imani tun daga gidan duniya dama sai a cikin na'im yake tun daga duniya ma yana cikin na'imar kasa ne dama har zuwa wato an tafi alƙiyama haka dai malamin su magana da mu yaslawnaha yawmuddin Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma hum anha bighaibin su din ranar alƙiyama ba su zamto bighaibina ba zamto basta nan ba a'a suna nan za su ce wa ma adraka ma yawmuddin Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma adraka me ya sanar da kai ma yawmuddin me ake nufi da yinin sakamako ranar da za a hisabi hisabi kuma shine mai lissafi shine hisabi hisab ranar lissafi ranar da za a lissafa al'amuri thumma ma adraka ma yawmuddin sa'an nan me yasar da kai me ake nufi da yinin sakamako ranar da za a lissafi sai Allah tabaraka wa ta'ala sai to gafa yinin sakamako shine yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a shine yinin da la tamliku nafsun wata rai ba ta iya mallakarwa li nafsin ga wata rai shay'an wani abu ba wanda zai ce wani na baka lada kaza a gidan duniya za ka ce na baka miliyan kaza kyauta a duniya ce wani amma a lahira ba za ka iya cewa wani na baka kaza ba kuma ba za ka iya cewa an sa ka lahira yan wuta bari in je ne magana za mu yi da kai a wannan a duniya a duniya ne bai ci ba ma bai ci interview ba sai abu ga wace Allah akwai yaro a kasashen nan da ke suke rasa da wannan a duniya ne na ma a lahira la tamliku nafsun li nafsin shay'a wata rai ba ta iya mallaka wata rai komai kowa abin da yi ne kawai wal amru yawma idin lillah al'amari a wannan yinin fa na Allah ne mana mulki gaba daya na Allah ne a wannan yinin a duniya ya ba da rukun wasu al'amura ga ainihin bayi a kai kai ne sarki a nindi kai ne sarki a bauchi kai ne mai unguwa a unguwarku kai ne shugaba a najeriya kai ne gwamna a jiharka kai ne kaza kai ne kaza amma gobe da kiyama ba wanda zai iya magana ba wanda zai sa baki cewar akwai mutanen unguwa ta fa ba wanda zai iya magana ba wanda zai iya cewa a buɗa mun kaza sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi damar ya nemi ta sai kuma Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yace wal amru yawma idhin lillah al'amari fa komai na Allah ne shi kadai zai tambayi mutane limanil mulku yawma mulki nawaye ne yau sai amsa kansa ya ce lillahi wahid al-qahhar mulki na Allah ne al-wahid shi kadai al-qahhar wanda yake mai karfi shi kadai yake da mulki ba wanda zai iya magana sai masu mulki ku yi magana ba wanda zai iya magana wani magumi ya wasu yawa ya rasa yadda zai yi yana rayuwa a cikin AC amma yanzu an tafi da kiyama zafi ya dane shi saboda laifukansa gumunsa ma ya zo masa har shi zuwa baki kamar yana nawa sallallahu alaihi wasallam cewa idan aka tashi alkiyama mutane gumunsu wani zai zo musu idan sawu ne wani zaka ga wani gumunsa ya zo masa kwauri duk inda yake yana tafiya a cikin gumi iya kwaurinsa wani ya ta tafiya gumunsa iya kogo yanzu ana kaza ne ana auna kaza ana tambaya ne akan kaza yana ta fama cikin gumi iya kogo wani gumunsa iya kafadarsa kawai kansa kake gani saboda ya shaƙi a duniya wani kuma nasa annabi sallallahu alaihi ya nuna da hannunsa ya ce akwai wanda yaljimuhu iljaman zai masa linzami yana da hannun haka ya ce wani haka za ka gumi ne tun daga ƙasa har nan iya nan ne yana furgarwa yana ɗakan sai yana furgarwa gumi ne kamar ya shiga cikin kogi to kuma yin alkiyama ba irin na duniya ba idan na alkiyama ne idan ina cikin ruwa to malam kabiru ya kamata a ce na ciki kuma yana alkiyama kowa yana tafiya a iya nasa yawon tubaddal al'arzu gairar al'arzu da samawat yinin da za a canza ƙasa ba irin ƙasar da ka sani ba ba kuma irin saman da ka sani ba yanayin zai canza ne kaga mutum ya tafiya cikin ruwa amma na dabda cikin ya cikin ɗinki to da alƙiyama ce da wannan muka zo ƙarshen wannan sura kuma dama lokaci ya yi abinda muka yi daidai na fassara mana daidai Allahu tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allahu tabaraka wa ta'ala ka gafarta min